Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adam, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot, Tudun Wada Cinema Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Karkashin jagorancin shirin Mustapha Idris domin ci gaba da karatu a littafin Maulan Shehu Ibrahim Iyas sallahu ta'ala alim da ruhul adam wanda malamin malam Shehu mai gudanarwa yau ashirin da uku ga watan goma miladiya dubu kasar wanda ya daidai da biyar ga watan dubu ɗaya da ɗari Allah shi ba da ikon sauraro lafiya a nan akan hukumar Allah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حتى قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انقل لنا بهذا المهدوي والفاتح بنفرة تأتي لنا بالزواج آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko dai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram
يا ربنا بسيد المكارم ومن يوم الجبال فلا يومنا
a cikin littafin nan na maulan mushe ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an wajazahu allah anna khair ya suna ruhul adab lima hawa min karim wa adab inda shehu yake mana bayani a game da sha'anin addini baki ɗaya da kuma ɗarika shehu radiyallahu ya gaya mana cewa karɓar ɗarika kurun ba zai amfani bawa ba matuƙar bawan bai tsarkaka da alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kuma shi ya taho mana da maganganu masu dama masu fa'idoji waɗanda yake yana gaya mana yadda sharɗar zikiri yake da yadda ladubban zikiri yake can baya ya ce falasta fi aka da ɗari ki tarbahu illa idza kunta dawaman taflo mukalliman shuruɗahu muqarrara mukadiban adabahu mu'tabara مؤذنا لأهله سريا لا سيما الخاصة وديا واجب يتم في يا جماعة yana da neman gyaran zuciyarsa sannan dariƙa za ta amfane sai mutum ya kiyaye bakinsa ya kiyaye hancinsa ya kiyaye idansa ya kiyaye kunnensa ya kiyaye farjinsa sannan ne dariƙa za ta amfane shi shi ne ma'anar wato a mutum ya kiyaye zuciyar ya kiyaye nafsinsa ya kiyaye kalbinsa ya kiyaye ruhinsa ya kiyaye hankalinsa ya kiyaye asirin ruhinsa ta yaya mutum zai wannan sai mutum ya kiyaye shaƙa shafa ɗanɗano ji gani ta yaya mutum zai haka sai yana da shehi mai gani har hanji in ba haka ba sai dai ya ta jin labari ko kuma ya ɗauki abin zarwance ko wannan wani labari wannan wani irin surutu ne ba zai taɓa ganewa ba matuƙar ba kada wanda zai ɗora ka kan wannan hanyar ki shaka to waɗannan maganganun a wurin ka sunan su tafiya dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisi inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasad fasad al jasad kullu ala wajhi al qalb sai dai cewa a cikin mutum a cikin jikin mutum akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru jiki ya gyaru ba ce daya maganganun ka za su kyau jin ka zai kyau ganin ka zai kyau komai na ka zai tafi daidai annabi ce jikin ba ce dai ya gyaru za ka ga ana sallah ana azumi ana zakka ana hajji ana zikiri ana salati ana sadaka ana sada zumunci ana faɗin gaskiya ana riƙon amana wai za fa fada amma idan wannan tsoka ta baci to ba ta da ta kullu ko mutum yana so faɗi gaskiya ma ba zai iya ba ko da mutum yana so ya faɗi gaskiya ba zai iya ba saboda jikin ya riga ya ainihin wannan tsokar ta baci idan tsokar ta baci to baki zai jiki ma wato baci ke baki da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da kiyaye ita wannan tsoka wato ita ce zuciya domin Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani wal balad tayyib yakhruj nabatuhu bi idhn rabbih wallazi khabutha la yakhruj illa nakidan duk mutumin da yake so mai magana ta zama ta fito mai kyau ya aikata abu aikinsa ya zama ya yi kyau to sai shi ake nema ta gyaru in zuciya ta gyaru komai da mutum zai kyau sallah ta yi kyau azumi ya yi kyau hajji ya yi kyau zakka ta yi kyau amma idan zuciya ta ɓaci ko tauhidin ma ya kari ba zai kyau ba farkon ma kenan tauhidi sai su ba ya shiga ciki a baki ka kaɗai su Allah ɗaya ne amma a zuciya Allah ya fi ɗari ya zama wani zuciya ya zama wasa kenan wato manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisi domin mu gane cewa aiki ba shi ɗaya daga zuciya yake idan muka lura barawo baya yin sata sai zuciya ta ce da shi kayan sai zuciya ta ce yi dauka sannan zai dauka mashayi zai je shan giya sai zuciya ta darsa mazinaci baya yin zina sai zuciya mazinaci ba zai zina ba sai zuciya ta karfa masa makaryaci ba zai karya ba sai zuciya ta karfa masa ma'asali ba zai hasada ba sai zuciya ba ta ji daɗi ba maƙetaci ba zai ta karfa masa haka nan kulli da gaba sai zuciya ta kulla mutum a cikin ta sannan ne za ka yi gaba da amma idan zuciya ta gyaru zama babu wannan dukkan miyagun ɗabi'un da addini ke neman kowane bawa ya bari shi kenan za ka bari wannan shi ne asalin ginin harfashin ɗabi'un subaye domin gyaran wannan tsoka saura ta ga ashe idan mutum ya shiga ɗariƙar wannan tsokar ba ta gyaru ba ka ƙaddara cikin waɗanda ba su karɓi ɗariƙar ba domin dama amfanin ɗariƙa gyaran zuciya zuciya ta yi kyau in za a yi magana a faɗi gaskiya in za a yi aiki a yi aiki mai kyau a yi tilafi cikin aiki in za a yi sallah a tsarkace Allah ta warko ta a ciki in za a yi azumi a tsarkace Allah ta warko ta a ciki in za a yi zakka in za a yi hajji komai za a yi ya zama Allah ta warko ta ya shiga ciki domin zuciyar ba komai sai Allah a hadisul kursi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah tabaraka wa ta'ala baya kallon wato kyawun jikinku kuma baya kallon zuciyarku Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarku da aikin ku yake kallon to shi yasa ake so a tara hankali wurin fahimtar wannan shi yana ga mana yadda ake yin zikirori da abubuwan da ake so yayin da mutum ke zikirin yayi a har mun faɗi sharuɗai guda biyar ɗin nan kuma aka da aka faɗi guda goma sha guda goma sha biyar sannan muka faɗi na ƙarshe ɗin wanda a cikin sare shi warajiyar lani ke faɗi cewa yayin da mutum zai yi zikiri ana so ya rika halarto surar shehin samurabi a cikin hidayatul rabbaniya sun fitin tariƙa da tijaniya wanda sai shi Muhammad Al-Said At-Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya rubuta yana faɗi yana cewa fatalani yaqdiruna ala surati sayyid wa ahli mushahada wa hum al-fuqara ala surati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal arifuna ma'a rabbihim bi tamyiz al-hadrat radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in yace yadda ake yin huduri a yayin da ake lazimi ko waziba mataki mataki su muridai suna halartar surar shehu tijaniyar jallahu su kuma wato a ahalin shahada waɗanda suka zama wato fuqara'u ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah to waɗannan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke halartowa to sai na ƙarshe waɗanda suka zama masana Allah tabaraka ta'ala su suna halarta zatin Allah ne kamar yadda suke halarta shi yayin da suke sallah al-musalli na ji rabbahu din nan to yayin da suke ambatan Allah ma Allah ne a gaban su domin sun ji sai tijan radiyallahu ta'ala ya sada su da annabi Allah kuma ya sada su da Allah su ko ahlul bidayati neman yadda sai tijan ya kai su gaban annabi in suka je kuma neman yardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai su gaban Allah su wannan shine dalilin da yasa ake bin bayan Allah ba dan wani abu ba ba dan ba dan ba dan kun bauta ba Allah tabaraka ta'ala shine ya kadi wa adal bi ta min abwajiha sannan yana faɗi yana cewa walau annahu izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim kamar yana faɗi na ta kun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah a waɗannan su ne dalilan da yasa ake kamun ƙaba zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan annabi ya zama Allah subhanallah a dalili Allah tabaraka taala shi ne yake ka ga musu in dai kun ce kuna kan Allah to ku dini sai Allah ya so wannan dalili ne dalili yin kani cewa sai su ya rabbi Allah ta'ala anhu ya yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya yarda da shi da shaidar ma'abota haske ma'abota biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala masana waɗanda su a zamanin su babu masana sama da su suka yi shaida cewa so su ya yarda da an bawan Allah ne mu ko muka yarda kuma ayyukan duka da ya dora mu a kai ba mu ga ya saba da alkur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da yasa nake biye da shi shi kuma isada mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isada mu da Allah wannan shine dalili ba dan wani abu daban ba to wannan huduri shi ake nema da kowane mai zikiri da kowane mai wazifa wanda yake neman wato hakkan abin da yake karanta ya sa maulana ke ibrahim radiyallahu anhu ke faɗi yana ga wani almajirin sa yana ta muhammad ibn malik fal tazkura awradana wal qalb min tahdura wa kharij min al khalq jami'an wal athar wal tatlib al mawla siwahu da wa sar نصيحة تبنيك وهي تبني كل المريدين فهاك عني يسي محمد بن مالك فكرنت ذكروني فكرنت ولن ورد النقري أبو amma zuciyarka kar ta ga kowa sai Allah zuciyarka kar ta ga kowa ta halarto Allah yace ka fita daga dukkan halitta Allah ba ki ko alamar halitta ma ka daina gani ka nemi Allah a cikin istighfari ka nemi Allah a cikin salatin annabi ka nemi Allah cikin la ilaha illallah wannan shine bayar wanda yake Allah ke so farko muridi yana neman sai tijanar jalla ya kama hannunsa a cikin istighfari shine dalilin yin wanka daga kazanta ya tuba yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa a cikin salati shine dalilin yin ado saboda bai kamata a jefa da Allah da kazanta ba to da an zo la ilaha illallah kuma wannan Allah ake nema wurin dama la ilaha illallah shine manufar duniyar kan dalika duk abin da kaga ana karanta a dalika tsani ne zuwa ga la ilaha illallah istighfari tsani ne salatin annabi tsani ne la ilaha illallah ma la la la la din da kaga ana bin duk tsani ne zuwa ga Allah Allah shi ake nema ba shi da da saura ka shine sai yake ka fita daga dukkan halitta Allah tabaraka ta'ala ka daina ganin alamun ta ma ka nemi Allah wani Allah ta rabu da shi ta tsali wannan nasiha ce wadda za ta wadata ta kuma ta wadata dukkan muridai sannan wannan nasiha da yi maka ka ji a kowa ka ce ni ne yi maka da yan uwa wannan baiti a cikin ne muka faɗi cewa akwai sauran ladabba wato guda biyar waɗanda sarari ne waɗanda ake ce da su adabul muqarana dan mun faɗi cewa ladabban guda uku ne al'adabu sabiqa al'adabu lawiqa al'adabu muqarana duk mutum da ke zikiri ke san wannan da ba za ka raba su da miyagun ɗabi'un da zikiri yake yake yankewa ba amfanin zikiri ba ka ɗaga murya kawai ke kai ba ne a mutum ya raba ta da abin da ake so ya raba ta da shi ne amfani ka shiga ɗari ɗaya ko ya ana so a ka zama lafiyayyen mutum makwabtan ka duk yanda suke ka zauna da su lafiya maguzawa ne a kiristoci ne a musulmi ne amma ba sa ɗari ɗaya suna da wata aƙida da ko mene ne aƙidar ka zauna da su lafiya ka ba su haƙƙinsu karkare ma haƙƙinka ka ba ka wannan shi ne sarari duk haƙƙinsu da kasan yana son ka ba amma kai karka ne muna ci karka ce dole sai sun ba ka na ka haƙƙi ka ba ka haƙƙinsu na ka ka ba wa Allah su baraka ta sharaɗi ne daga cikin sharuɗa na ɗariƙu wannan da muke gani na ina a cikin ɗariƙa ba ki ɗaya babu rigima ko ɗa babu rikici sai da alkhairi ne ba ki ɗaya babu sharri aminci to waɗannan madubba guda biyar na ƙarshe ɗin nan na farko shi ne wanda muka ce bayan an yi wa riba ko ka yi lazumi ka ƙare ana so ka yi shiru ka natsu ka halarta wanda zikirin yake gangarowa tun daga ƙwaƙwalwarka yadda yake yawo a cikin jininka da jijiyoyinka ya sakko ya karaɗe ya zo wurin kunne ya zo wurin ido ya zo hanci ya zo baki ya shiga makogwaro ya sakko ya zo wurin hannu ya zo ya shiga cikin ainihin yatsunka ya dawo ya shiga cikin zuciya ya sakko ya shiga cikin uwar hanji ya shiga wurin hanta ya sakko ƙafafuwanka duk ko ina kana sauraron wannan sai ki ce wari yayin da kake sauraron wannan in ta shakko daga kwakwalwa kwakwalwa za ta daina tunanin banza komin dalilancin bawa yayin da ya san ma'anonin wannan ladubba ya karanta la ilaha illallah bayan ya ƙare ya shiru ya saurari wayar jin la ilaha illallah da yake sakwa daga kwakwalwa komin dalilancin ka sai ka ya fahimtar karatu a yayin da waridi na la ilaha illallah ke tafiya ga Allah zai iya tuna maka abubuwan da suka faru tun lokacin da aka haife ka ma kana jariri sai ka tuna sai da hasken la ilaha illallah zai shiga cikin kwakwalwa tunaninka zai inganta zai zama duk abin da ka manta za ka iya tuna duk abin da za ka iya rikewa zai zama za ka dawo kana rikewa sai da la ilaha illallah tana nan tun da a haifi baban ta wani tun ba da annabi adam ma akwai la ilaha illallah to ƙarfin tasirin la ilaha illa zai gadar da kwakwalwarka ilimi da wani ka da zai same shi duk da ilimin sa wani ɗariga da ake gani daga wannan sirrin ne ba daga wani abu daga wannan shi yasa duk bin tsawon ka da za ka kuma kai kai malami ne kai kaza ne kai kaza ne kana da kaza kana da kaza to da sai a ce to dan Allah ka bar ɗariƙa ko da kwana uku ne ka ce ka ji ka ba ruwanka da ita idan kuma kan ɗin a sa ta a gaba har zuciyar ka ka ce ka ji wallahi da ta yi mamaki duk ilimin da kake amai a baya wallahi sai ka ba ka ji ba to dama na la ilaha illallah ne ibadatu ne sai kake da kan dama na ka ne har kake kin dawo har kake rina ne har kake zagi har kake ka fita da gari kwana uku kuma har zuciyar ka ta tabbata ta da ka ta mamaki ba sai ilimin ya dawo ilimi zalla irin na kowa da zai zama ilimi ke tsantacce irin wanda in kai magana an san lallai wannan wani abu ne daban ba kamar yadda nake ganin ke wannan ɗarika da mazajen da mutane da mutane in suka yi littafi daga littafi ya zama gagara wurin karanta kuma wahala ake sha wanda ba ya yi la'ila illa biya yana bayya ya ɗauka in ko ya ɗauka to sai su in zan ya zo dan zai ce an kai ta hanyar ko an ce kaza ko an ce kaza ko sai da ne hankalin ka la ilaha illa ba ta tsafi hankalin ba kalle ya kan ya ce magana duniya ta kwata hankalin ko ba zai iya gane me ake faɗi ba ma balle ya fahimta da zai da aka ake so idan an tsare waziba ba kuma da an gama waziba ka ɗauko ruwa ka sha ko ka kama surutu ko ka tashi ka fita waje ka bai da yawa in ma za ka fita wajen ka keɓe wuri ba ka nesa kama surutu ba ka tsaya ka saurara a jikinka za ka zama abu yana motsi ba wani abu ne la ilaha illallah duk sanda aka gama waziba kai shiru ka ci wallahi za ka yi tana yawo tana motsi tana motsi ka gama fakururi ana cikin halin alkurkun kuma da sai da aka lalle mu gane wannan wani yana daga cikin asiraran ɗariga wanda yake shiɗantattu a cikin shanin ɗariga da in muna jin waɗannan za mu gane duk abin da ke ziyarar jalla a nufiyar yake magana a kai in ba haka wata maganin masu yaje ba ka gane da dai ka wuce kai ka tsallake ka sai ma da kake ciki ka kasa da kan magana sai da ka yi tara hankalin da ka halarta ma'anonin abin da ake karanta a dai na zikirori da ake to in kai haka za ka rinka jin wannan jirgi suna yawo cikin jininka suna yawo cikin ɓargonka suna tsaya zubar ƙashinka suna shiga cikin ainihin awalin na halittarka to daga nan ne ba za ka samu waɗansu irin abubuwan da mujahada da riyada da hanyar shekara talatin da zai baka ba duk abin da ka san ana shiga halwa ana yi ana kaji ne natsuwa da haske da turare da ma'arifa da mawa'id da labarai da manari da dukkan albarkoci da qurbatu da ake samu wannan wudurin da muke magana a yau cikin wannan gari a cikin wannan masallaci in ta ji ko ya ba ka abin da shekara talatin da za ka samu da cikin hanya sai ka zama a cikin ɗanɗan da mutum masai ba ko na musamman ne kai don waridi zai iya zuwa maka da zuhudu gudun duniya ya ka zama ba ka da guri abin duniya sannan zai zo maka da ɗan tsayi ba ko ta irin noma za ka ɗaura ka jefa a bakin ka ba ko ta irin riga za ka ɗaura ka yawa a wuyan ka duk abin da za ka yi shi ka kula wannan abin halal ne wannan noma da yin halal ne wannan rigar da zan sa ba gaskiya ne ba rike gaskiya na aikata na kuwa sai da kake dama mene ne ma'anar dariga neman kusanci zuwa ga Allah kana neman kusanci zuwa ga Allah kana cin haram kana aikata haram ina kusancin da za ka samu dole sai ka yanke wannan tsara da wannan sannan ne za ka samu kusanci zuwa ga Allah sai da ka ake wajibin ka kalli mahalar ka ci wajibin ka sa riga ta halal kamar yadda a can bayan ba manta da dukkan mun faɗi sai za ka nuri yanzu ba dole ba ko ce riga za ka da sai ka saka ba da rigar da zan ya aka na nufi ya kamata ba mu gudda ne ba ka ta kudin wani ba haramun da ka za ba ka za ba ka za sannan karka ku tura ka zo zahiya cikin gona cike da haramun za a yi ta la ilaha illa ba ka san mani ake ba kana ta gara tunanin muna da ba sai ka ga a cikin masallacin ma ba zai hana wannan gani ta ka sace mun hankali wallahi kuwa ba zai hana ka tafi da kai kamar za ka yi ta hari masu da wani gaba ya kai gaba saboda ne dama haramun kaci ka sa haramun sai na kanka inda za a matsa jinin ka ma da haramun zai rubuta ya ma kana ta abin da zai yan uwa mu kula sosai waɗannan su ne fa abin ba wannan yake kankin surutu kai yawo da kai kamar na hoton sai a mashin kamar na a cikin mota jikin gidanka dukkan duk ba wannan wannan abin da yake karanta shi ne ɗabi'a duk wani hayaniyar da take wannan baki da wannan bayanin da muke shi a kan su sai su gani amma sai Ibrahim radiyallahu anhu a kan su ya sa ki ta alhamdulillah da su aka zahiran ma kuntu fakran dan na kace fakran na gode Allah duk jajira da ake yi ni ma rayu karfi ne ni Allah ba ka san ta tare da kuma wannan magana ina gode Allah ne ba alfahari ne ba rayuwa ta ne aiki da ni dan aiki ne to saboda an tafi akan wannan to sannan wariji zai zo maka da ɗaukar kowane irin cuta ko maka za ta yi ɗauka cutar da sama da ƙasa ba za ta yi ɗauka ko za ta yi ɗauka sannan in marowaci ne kai wariji zai iya zuwa maka da kyauta sai ka yi kana kyauta sai ma ke mamakin kanta ba ba na iya kyauta amma wani ta tura ina kyauta saboda wariji ya zo ya sa ka kyauta sannan wataƙila makarici ne kai yayin da ake yin wajen nan ake tsare in ka tsaya ko saurara kana jin wannan gudun da la ilaha illa take a cikin jini kana yawo cikin jikinka ta waje ka ta da da da ne ga ka rasa ne da ni zuwan da la ilaha illa ta dawo in a yayin alqur'an sai Allah ya aje ma gaskiya kike da kika zama tabi ko ya kallon warje yana iya zama karkata yayin da za ka nutsu bayan an gama wajihan nan ka saurara kana tsinin nan tana yawo tana yawo a cikin jikinka tana tsara wannan tana ɗewar kawai shi ka ga abin da ke bayan jini tana hango alhali da ba zai yi ba ta zo maka da kanta jiki ba sai kana cikin masallaci sai ka ɗaga kai sai ka ga sun cikin sama kana je tasbihin mala'iku sai ka ba a cikin masallaci ne ka gane a cikin kake war billahi ila illa allah ya zuwa kai sai rufin masallaci ya nuna maka malakutun samawa da sai da ka lalle mu riƙa lura da wani sannan kuma wani harbi yana iya zuwa maka da wata irin soyayya wata kila za a nan faɗi sunan inda ba ka kuka amma zai ga da wani ya ce maka da wata irin sabuwar soyayya in an faɗi sunan inda sai ka daɗe kana kuka da kabila. Saboda tunani ko da yake ka kana har ma ka zo ka manta ma da cewa wani zamanin annabi ya wuce zamanin sahabbai zamanin ko da a ai annabi yana nan hayyar sallallahu alaihi wasallam ko da duk abin da ake faɗi wanda ake rasa kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi kaza ne zamanin annabi kaza ne duk sai kai ma kana jin motsin wannan abubuwan a cikin jikin sai da mai soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta danyo maka hoton ta ɗauko rayuwar ma ta dawo maka da shigar kana wannan shi ne sharaɗi na farko bayan mutum ya ƙare ya duba abin da ake so mutum ya shiru ya matsi ya sanya ya tunce numfashinsa ya dinga yin shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda wannan abin ya dinga yawa cikin zuciyarsa sannan na biyu ya riƙa halarta Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kamar gashi gaban Allah a gaure duka wannan bayan an ƙare wazibar ne an ƙare zikirin to kuma sai ka ga shi kuma ta ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ga shi kuma a gaban shi a gaure sannan na uku ana so mutum ya natsu kamar yadda mage take natsuwa yayin da za ta kama tsira sai da ta ta natsu kamar yadda mage take natsuwa idan za ta kama tsira to kai na ta natsu tana so ta kama shekaru da ke zuciyarta sai idan dukkan da wani biyar ke kan komawa wani rufe ya rafi ya bar zuciya warda zafin wannan wardi da ke zuwa na zikiri shekan da iyalansa ba sa iya zama a cikin ɗakin zuciyarsa ko koma wani wuri ya rage to yayin da kake na wannan wannan numfashin da yake na tsawa ta kake kai ko wurgi da ciwo kamar yadda kake maji tana na tsawa in ya ta tsaya ta kake kuɗi to in an tsare ya zuwa wannan na tsawa ta kake ko ka zuciyarsa wani nauyi da kake zuwa ko ka ji ba nauyi ko ka ji kamar kai yawo tsakanin sama da ƙasa sai da jin kamar takarda kamar iska na ta iya yin yawo da kai ba nauyi ba na ce zan ne ta kauka kamar wani nauyi ne da kai ba za ka haifi ta iya alaƙa zai ka gaji ne kai kullum sai in hali ke yin yawo jami kullum da na da hafa ne ko kawo ne rabbi ba ma nauyin ne iblis ne to la ilaha illa ta ga ta ɗauke shi kai ta ta yi ta yi da rabbi sai da ka mu lura da wannan da kyau bayan ƙara yanzu da alƙa mai tsaya sosai a shiru ɗin nan. Sannan na wani mutum ya rika saurare bayan ya rike numfashi ya rika sauraren yadda wato misali in mutum yana numfashi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to ya tara shi ya kai kamar bakwai kamar ya sake shi. Inda zai iya bai tara shi ya kai kamar uku kamar ya sake shi. Ka ringa yin numfashi uku a cikin numfashi da to wannan zai amfani da ƙwarin ƙone miyagun halaye kuma shi zai sa idan hijjarka ya bude duk sanda mutum ke dinke numfashin da zai iya yin numfashi bakwai a cikin numfashi da to sai idan zuciya ya bude idan idan zuciya ya bude to sai ya ga abin da idan ka na kai zai iya gani shi ne in ka ga ce wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ga kaza wani abin da al'ada bai yi wa dan uwa ka yi hakuri wannan layin kake tafiya a kai kuma layin tafiya a kansa akwai ya akwai ya ka ga ce tijani ya ga annabi shi da abdulkadir zai ya ga annabi abu da haka shagari ya ga annabi Ahmadu Rufai ya ga annabi Ahmadu Badai ya ga annabi bala ko ran da ce bala na gaishe ko ban gane ganin shi ba yi ka san ko lokacin da aka yi wannan to lissafin shekaru ma ba to shi ne dalilin da za ka ce gani suna da karfin sirrin shirya da halitta zuwa ga Allah ba wai da ta ake ba ba wai wannan karatun da suka yi suka yi kawai a wannan karfin da suke samu cikin wannan zikirorin shi ke ba su karfin sirrin halitta zuwa ga Allah kuma in mutum yana da duk abin da suke faɗi suna yi ba kamar malaman da za su tsora ka kan abu ne kuma ka ga ba ba ana so duk sallar mutum ya zama jagora idan ya ce a yi kaza to ya zama shi a kan abu ya fi shigan almajiran idan ka ga almajirai suna karbuwa a kan abin da malamin su ke sa su a kai to ko ka sani ko baka sani malamin a kan abu ne amma matakar shi bai aikata abin da ya ce su yi ba ko ya faɗa ma ba za su yi ba to shi Ibrahim radiyallahu anhu duk abin da yake bari a kai to wannan abin da muke magana a kai nan waɗannan da na gano dukkan su akai shi yasa ke gani idan zuciya in ka bude ba abin da ba za ka gani ba abin da ba za ka gani ba sai na abubakar yana zaune wata rana aka ga yayi shi ne ƙarfi aka ce ya wuce ra'a kalbirar ba nan ma zuciya ta ta da ubangiji na ne to to akan wannan ne duka wannan bayan Allah da kake gani ke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zuciya ta bude idan idan zuciya ta bude sai ta hango lahira ma in ko ta hango sai ta nuna wannan idan sai dai kuma wanda ba ahalin abun ba zai ba zai da ba zai ga kaman wani amma da za a zo a sa shi cikin ayyukan yi sai ya sai ya sai shi ma da zai gani shi yasa in za ka yi zagi sai ka yi hakuri ka yi zagi ka zo a koya ma zikirorin da kuma waɗannan ladubban da waɗannan sharuɗa idan kana yi kana yi kana yi maimakon ka fito ka shiga wani iskari kana mutuwa ta yara ni ma na kai ni ma na kai to kawai da wannan shi ne zadabi na hudu daga cikin waɗannan ladubba da ake magana a kai kuma su ne suke kore irin tuntuntunan nan na banza kawadar shaitaniya mutum ya dinga tunanin banza abin da ba zai yi ma mutum ma ya manta zai mutu ya dinga dusa wannan ya dusa wannan wannan wani da yake zuwa bayan zikiri shi ke zuwa ya kore wannan zuwa mun tabe ya kore kawadar nasaniya ya kore kawadar shaitaniya dan mun sha faɗa cewa tunanin bawa hudu ne manyan shi ya ce kullum bawa yana tunani dubu saba'in kamar yadda mala'iku ce kewa baitul ma'mur dubu saba'in kullum akwai ɗaki a sama saitin wannan ɗakin na ka'aba ana ce da shi baitul ma'mur mala'iku dubu saba'in ce kewa ya kullum in sun kewaya ba za su ƙara kewayawa ba har abada wasu dubu saba'in din ne gobe za su idan suka cewa za su sauko ƙasa su zo su ce wa kaba su dace sannan su tafi madina su shiga ta saman kubba ko da kubban nan za a buɗe ta ta sama sannan za su shigo in suka shigo annabi za su gaishe shi su yi ziyara su gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai su koma mahallin su kuma a sama shi ke sun gama nasu wasu dubu su bai ɗin su kowa su sake kewaye bai ɗin mamu ɗin su sake sakkowa su kewaye saba su shigo cikin kubba su gaida annabi su ma su koma kullum haka so da yanke to kullum bawa in bai sa waɗannan zikirorin a gaba ba kullum sai ya yi tunani dubu saba'in kuma dukkan na banza gobe kuma sababbi zai na banza jiya ma sababbi zai na banza amma idan ya saba da waɗannan zikirori ya san waɗannan adabu da waɗannan sharuɗa tunanin na zai zama na musamman maulan bishin ibrahim ba a biya ne na wani ya fama kajin lil abdullah muhammad ni ba ni da kajin nasani ba ni da kajin shaitani ne ni kajin na ismu muhammadu ni ba na tunani na nafsu balle tunani na shaitan ni sunan tunani na ma'anin muhammadu sai ka yan uwa wanda ya wannan zai ga kamar wani abu ne mai da a ce kai ma za ka sa soyayyar wata yarinya wallahi sai tunanin ka ya zama sunan ka kawai Allah kai wani sunan tunanin ka kuɗi ko ba ka bari wani sunan tunanin ka cuta wani sunan tunanin ka mugunta wani sunan tunanin ka ƙeta haka kowa da shi kuma da ni sunan tunani na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba yadda za ka ji wani tunani ya zo shi ta ba a nan ba to sai na ta yan uwa mu dage ni ta zikirin nan ni ta zikirin nan ni ta zikirin nan har mu bar kadiri min shaydani mu rabu da kadiri na tsari mu samu kadiri rabbani ko kadiri muhammadi wannan shi ne zai zane mana yan baki to sannan ladabi na ƙarshe wanda shi ne ladabi na na biyar daga cikin ladabban waɗannan wato wannan zikirori da nake yi shi ne bari shan ruwa yayin da wato aka kare suke kar in zana idan da yanzu ba ka ɗauko kwalbar ruwa ko robar ruwa ko fiye wata ka zuke kana sanyewa wannan warin da yake zuwa dama yana zuwa da zafi da za ka gan shi a fili ma za ka yana tauri yana hayaki inda waɗanda suke ma'abuta abu sun bari cewa yayin da aka kare wa riba za ka ga hayaki yana fitowa daga baki da ido da hanci da kunji na mafunci saboda wari ya taho duk wanda ya sha ruwa sai ka ga ba hayaki wannan wutar zikirin da suke zuwa ta kone hasada ta kone cuta ta kone munafiki ta kone duka irin waɗannan miyagun da biyu to wannan ruwan ya kashe zahun wannan wutar sai ka ga mutum ya aikata wani abu masu kashe kai an yi wannan ɗan ɗari ɗari kuwa saboda in ya shuka wani wani mugun abu sai ka daɗe kana mamaki sai ka ga ina bishiyoyin suke tafiya to sai ka kashe fa aka hana duk sanda aka yi waziwa aka kare ana so kai haƙuri ko da minti talatin kafin ka sha ruwa in kuma za ka iya to ka kai ko da hawa daya kafin ka sha ruwa saboda wannan zahi da yake zuwa din akwai shehin daga cikin manyan shugaban dariga sai da Muhammad Gari shi da ya lahi ya daki sai an samu awa ɗaya kamun wani ya shiga daki wata rana hadin yansa ya shigo zai shiga sai ya ji zafi daki kamar gidan biredi sai dawo bayan shi ya kare sun ya fito domin su yi magana da shi wannan hali idan ya zo su ta kan kullahu ana da wani abu ne a cikin sai ce ba abin da ake gaba abin da zuciya ita kurin yake gabawa yace aka ga na yi bari yace ai zuciya mu ce ta dauki wannan zabi ya ga almajiri yana mamaki ko ke da sai ya miƙa mai hannun da ba tafin hannun ba sanin hannun ya ce faɗa ka wallahi bai faɗa sai da hannun sai zai zahir jikin sun ji Muhammad al-Jari Abu Dalib Sharif al-Hasan wallahi sai da ya kona mai hannu to haka ake in an samu gaskiya a cikin gari abin da sai ce wannan karatu karatu kar mu dauka zahiri da riga irin wannan maulidi ba a ce maulidi ko mandiri ko rika tanzi ko zalaba ko dabba waɗannan abin da muke faɗi shi ne gari saboda haka ana so bayan an kare ka yi hakuri ka sha wannan ruwa saboda shi ne maka waɗancan ayyukan da ake nema ya maka in ba haka wace ka ga mutum da amfana da abin da ake nema din to shi ne shehu bayan ya gama kawo wannan a bayanin sai ce to kaza da halwatan tu'idu hina haka nan halwa rabuwa da mutane ka dan koma gefe kai kuma tana taimakon mutum wurin rabuwa da tunanin banza da ainihin bin umarnin shekan da tunanin nafsu mafi yawa in kana zuwa wurin mutane kana zama majalisai sai ka zo ka ɗauki ɗabi'un da da ba ka da su wataƙila ma'aikacin gaskiya ne za ka yi sai ka zo kana zama da maƙaryata sai ka koyi ƙarya wataƙila za ka yi mutum ne lafiyayye kana zama da munafukai sai ka koyi munafuki wataƙila za ka yi mutum ne mai fakakken zuciya da abin da Allah ya yi wanda ba ka damuwa to kana zama da mahassada sai ka koya mahassada to sai da ka shi yasa ba a kan wataƙila mai kyauta ne kai kana zuwa kana zama da mutane marowata waɗanda ba su yarda su kyautata iyalansu ba su yarda su kyautata iyalansu shi ke nan sai a koya maka shi ke nan sai ma ka dawo kana kana kana ruwa wataƙila da dubu ne kake ba babar ka duk bayan kwana uku sai kan ka ga an dawo ana ba da naira ɗari kana iya ga sai su dubu lai babar gari ne ya gani bayan kwana biyu ka cigaba da zuwa wannan majalisin sai ka daina baka mabaki da saboda ka kiyaye shi ne shi ne to ka rika yawan zama kai kadai kana yin zikirorin ka da talatanka da tabakkuli sai da kai na ganin wannan baiti yana da malami da gara mu bashi idan mun zo juma'a ne za insha Allah sai mu ci gaba domin in mun ɗauke shi yanzu za mu magana kan halwa domin kowa sai ya shiga halwa ma yanzu wannan zamani ko ka zo yau da zai ya shiga halwa halwa ta zama kamar wani wasa mutane su ɗauki halwa kamar wani wanda yake da rigar da wanda baya da rigar da wanda yake da shuri da wanda baya da shuri ba yiwuwa mutum da bai da jagoran yake da rigar da wanda ba da rigar da wanda yake da shiri da wanda ba da shiri ba yiwuwa mutum da bai da jagora shiga ruwa in ko shiga ruwa wallahi ya shiga uku ba abin da shi kai sai ya rika kamar mutumin da bai da shiri ya shiga ruwa sai zai shi ke shawar idan ga mai wahayi idan ga mai wahayi in ba a yi sa'a ba kamun ya fito ya zama sai da matsalkar ba shi kenan ya zo shi ke nan sai shi ma Allah ya aiko ni kan za ka musaila mai sai ga mutum ya dawo shi ma ya fara ba da nashi ɗari da shi ma ya ce ya ga annabi da su an yi wasu ya ga mala'ika da yi an zuwa kare shi an yi shirin nan wurin da ka tashi din nan sai da ba ina da ta zo nan ta zauna duk irin waɗannan hayaniya yana janyo mutum ko da yana da haske haske ya mutu yin ƙarya yana da abin da ke janyo mutum ya mutu ba imani mutum ya ce ya ga annabi annabi ya ce mai kaza ko kuma mutum ya ce shi kashi ne yana ganin lauhul mahudu ko yana ganin al'arshi ko kuma mutum ya da'awa ya ce shi shari'i ne ko shi kaza dukkan wannan yana janyo mutum ya mutu ba imani sai da ka ɗan uwa mai haƙuri yake abin da Allah ya bamu na musulunci nan ba sai mun kariyar walisaka ko kaza ko kaza kaza yi hakuri mu gode wa Allah ko wata zama wani ba kana son wani almar'u ma man ahafa shi ke nan magana ta ta Allah ya mana muwara za mu da ka yi Allah ya yarda in mun zo za a ji yanda halwa take akwai halwa ta akayi waɗanda suke izini ne suke samu daga hadisul kursiyya su halwa su ba wai maganin cewa wai su shiga halwa su kulle daji ko a da iyalin su ma zai su kwanaki sai a kwana talatin ma ba su shiga su ko ba ta da shirin kansu ba sannan akwai wanda su suna shiga halwa ne da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa lokaci kaza akwai wanda suna shiga halwa ne da izinin shi wannan akwai wanda suna shiga halwa ne wani mai kudi ne zai zo wayo ya dauki dubannai ya ce ka shiga mai halwa sai na zo ka ta shiga kai ta neman kuɗi wataƙila ma ka mutu wani kuma zai shiga halwa ne don wasu abubuwa da ya fi nan shirme wanda ke to in Allah da duka zani bayani suka gwargwaron abin da Allah tabaraka ta'ala ya sanar da alhamdulillah
mai tambaya na farko yana cewa algafata malam mutum ne yana aiki da mashin wato dan kabu kabu sai ya ɗauki wani wanda ya sha giya ba tare da ya sani ba sai daga baya ji tsamin giya da hukuncin wannan mutumin da ya ɗauki wannan ɗan giya sannan tambaya na biyu mace ce take so ta karɓi ɗari ta shin ɗanta ko mijinta ko ƙaninta zai iya ba ta ɗari ta tambaya na uku zai tafi wajen maulidi ne ko kuma abokanai shi ba ma abota maulidi ba ne shin zai iya zai iya gayyata zuwa wajen maulidi tambaya na hudu kuma shin wai malam ɗan boko zai iya zama sufi
to Allah sarki maganan farko Allah ko maganan farko maganan an kabu kabu ya dauki majayi biya sai ya tafi da shi a hankali kar ya gudu dan kai ya fara a ya tafi a hankali saboda kiyaye ya tafi da shi a hankali ya je ya kai shi ya sauke shi a hankali kai shi sauki shi haka kuma ma ko da misali ya Allah ya taho sai ya ga ya gansu wata kila ko a bakin hanya ya Allah musulmi ne kuma ya ganshi kuma yana kyauta da kan wurin nan bai da kyau kuma ya sha jiya hankalinsa ya rabu da shi zai iya yiwuwa masu irin kama mutane ɗin za su iya zuwa su kama shi a wurin babu yadda za ko bai nemi ma ya ɗauke shi bai tsaya ya taimake shi ya ɗauke shi in ya so ya kokari ya kiyaye inda yake in ya wartsake ya masa nasiha ya ce wa nasiha da daddare na san maka san abin da ya faru ba ka ji ka sha giya a wuri ka ga na kanka ba ni na ɗauko ka in kana jin irin wani wurin irin miyagun mutanen nan za su iya kashe ka a wurin ba sannan yanzu da girman ka ce kana shan giya Allah ya hana shan giyan kuma ka ce yanzu idan ka je ka sha giyan nan ka mutu wuta ba za ka ba to zai ji maganar ka saboda ka ba maganar da idan mutum ya yi shi abin da ake so ya yi masa nasiha ba addini ba addinin hayaniya ba ne addinin ma'annaba abin da yake addinin annasiha addinin annasiha kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhihi Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin taimakon bawansa matakar bawan yana cikin taimakon dan uwansa wannan yake ce ya ba ai ba da bakin ke sha ba taimakon da kai masa ba Allah tabaraka ta'ala zai taimake ka kai taimakon da kai masa ba zai tafi a banza ba kai ka tashi ya ce ai ba uwa na kaza ka tun da ka taba mai nasiha ne ai kamata ka dauke shi ka je ka kai shi wani wuri bayan ya wartsake ka kula da lafiyar shi sai kai masa nasiha za ka yi gobe ya ga ne ka a hankali a hankali ta sanadin ka sai shi wannan shi macen da za ta karɓi dariƙa a wurin ɗanta ko ko ƙaninta ko mijinta zai iya ba ta ko ɗanta ko ƙaninta duka za su iya ba ta inda mukaddamai ne duk da dai zamani ya kai ga kowa yana tunanin kawai in ya shiga dariƙa ya daɗe zai iya bayarwa shi ma wallahi yanzu zamani ko kuma mutum ya ɗan je yana karatu ya ɗan haddace zai yi littattafai sai ga a to a da malami ne nake karanta littattafai zai iya ba da dariƙa ma dariƙa ba haka take ba dariƙa tana dole ne sai an kaddamar da kai kuma mukaddamar da aka masa sai ka san shin izinin ka muƙayyadi ne ko ko mutlaki aka maka ko ko takayyidi aka maka mutum nawa ne za ka bawa daga nan ba za ka ƙara bawa ba sai an ƙara maka adadi in ba haka ba in ka bayar suka ƙare waɗanda ka bawa dukkan su ba ta bayi ba bayan da nake wani shi za ka ce gani tabara ta yawa a cikin ɗari saboda mafi yawa irin waɗanda kake gani suke yin lalata ɗin nan a cikin ɗari cikin abubuwa waɗanda suka ba su ba su da izini ba su da izini ko kuma suna da izini sun aikata abin da sun fita ɗari ɗari to duk wanda suka ba wa zai zama kamar misalin a zahiri ne kamar ɗan zina mutumin da aka haife shi ba ta hanyar aure ba to duk mutum da aka ba shi dalila ba ta yin izini mutasiri zuwa ga annabi ba to haka zai to so da haka in har suna da izini su ba ta abin da yasa ba a cika so uba ya ba ɗansa ɗariƙa ya ba matarsa ɗariƙa ko ya ba ɗansa ko kuma ɗa ya ba uwa ɗariƙa ko kuma wa ya ba ƙanwarsa ɗariƙa saboda bashariya ta yau da gobe zaman tare a gida kullum tana ganin bashariyarsa in mijinta ne wata kila ma na zai faru ka ce Allah ya isa kuma shi ne mukaddamin kaga abin ya zama wasa shi yasa sai ake so sai ya haɗa ta da wani mukaddami sai ya bata gari ta ko ya karbo mata ha kuma idan uwa ce shi ma an fi so ya haɗa ta da wani mukaddami wanda ba ta san shi ba za ta fi ganin kima shi hausa sun ce ido wa kari na ke wanda nake gani kullum in ka saba da mutum ba za ka ko da yake da shi ba za ka gani so da ka shi yasa ba a so idan ka san kana tare da mutum dayiman dayiman kamar ɗanka ne ko matarka ce ka je ka karɓo daga wurin wani mukaddari ko da kai kana da ilimi saboda ya rika ganin wancan da kima sosai to wanda zai je wurin maulidi yana da abokai su ko ba su da ra'ayin maulidi zai iya gayyata su kwarai da gaske zai iya gayyata su shi yasa ba a so yin maulidi a rika zagin mutane ba kyau an fi so yanda aka faɗi yanda shi Ibrahim yake yin maulidi za a buɗe da ƙur'ani farko sannan bayan an buɗe da ƙur'ani za a yi zikiri za a ambaci Allah sannan za a karanta min qabla hatta fi zilal wa fi mustawda'in haythu yusafu al-waraq sannan a karanta tariya sannan a karanta yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a karanta faidul ahmadi yanda aka aka dauki cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka sauke shi a wannan duniya ba zakin kowa a cikin mulki kaga in kaje ka gayyato wani wanda baya da aiki kuma aka zo ana zagin malamin ka kaga an ci mai fuska an gayyato mutum kuma an zo an zarge shi wataƙila kuma wurin nan da ake mulki ma akwai makwabta waɗanda su ma ba sa ra'ayi kuma an zo ana ta zagi zai kaga wannan ba haƙƙin makwabtaka ba haƙƙin makwabtaka shi yasa masu yin mulki shi hatar ka zo ka shirya mulki a anguwanku ka san akwai waɗanda su ba su ra'ayin mulki kuma ka gayyato a dinga zage wannan cin fuska ne kuma ba kyau sai ka ga wani abu ya faru da kai Allah ba zai kare shi to ka wulakanta musulmi dan uwan abin da ake so in ka zo maulidi ka faɗi darajojin annabi kawai a yabe shi a yi yabo sosai a yi zikiri sosai wanda ya yi zikiri ko ya yi zagi yabo wannan ra'ayin ka kawai amma a zo a kama a kama zage-zage kai ba wani zage-zage ba a zo ana cewa ai maulidi ba bid'a ba ko maulidi dukkan wannan bai shafi maulidi ba maulidi a faɗi darajar annabi kurum a faɗi darajar wanda ma baya yi zai ga abin da bai sai da annabi na kowa ne ai ba na yin daraja bane kuka da na kowa ne a faɗi darajar shi da irin manaki da kusan siyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi a faɗi darajojin ahlul bait da yadda suke da a faɗi darajojin matan annabi a faɗi darajojin sahabban annabi kai in ta kama ma akwai wani malami ko da baya da riga baya san mawuzi yana da wata ɗabi'a mai kyau a layi in ka zo bayani tashi in ka zo kan ɗabi'a ka ce kamar makwabcin nan na malam wani Allah ta samar da alkhairi mutum ne mai kyauta ne kaza ne kaza ne kaza gobe zai da ya shawara gobe in za a yi a yanka wallahi da haka annabi ya ci duniya da yaki bu'istu li utallima makarimul akhlaq annabi yana son kowa saboda mafi yawa an kaga rikitar shi da ke faruwa tsakanin mutane duk rashin fahimta ne wallahi in dai ba aka haɗu din nan akan la ilaha illallah to ke kamata kuma a yi wani abu da wanda yake dariƙa da wanda ba dariƙa in dai yana sallah ya yi Allah dai ne kuma nan kuma bai kamata ka zage shi ba kuma ba za ka tare mai kofa ba zai shiga aljanna to da ka wata hanya ce ta falala take yi bai kamata ka yi abin nan ba ka gayyaci amma ka san maulidin da zaka je ba a irin wannan zaki zagan mutane dan kar ka je ka ja su su dauka ma kamar haka baki ne dan a tsuru mutum ka je inda ake yin maulidi tsantsar maulidi ba zakin wani to wannan haka ake saboda haka yan uwa masu shirya maulidai ne hattara kar mu yadda mu shirya maulidi mu shirya dan mu zaki wani haramun ne ba kyau yace ana samun dan boko suhi to ai dama shi sai a ce subhanallah musamman ma yanzu da zamanin faida din nan yanzu mafi yanzu bayan bayan boko ne sosai kuwa sosai za ka ga mutum ya sha suit ya sa tank ya abin nan ya matse wuya amma wallahi in ka duba zuciyarka ba ko da ciki sai Allah za ka ga mutum ya sha malin malin ya yi rawani ya yi yana ta janyo aya amma idan ka duba zuciyar shi daga shedan sai uzza sai lata sai manata sai ga su nan shedan kai zuma kan ya zuciya saboda haka ba rawani bane ba malin malin bane ba rike tarbi bane zuciya ne zuciya ta yi kyau kawai shi Allah da zuciya ce sa ranar aljama za a yi kallo ba Allah ba da mutum babban sosai sosai zai daga ashe sai da nauyi wannan za a ga mutum a banza ka a zahiri kana ganin sa wallahi sai ka gan shi nauyin ya fi tarin kiyama wallahi ba ka ne ya faɗa ba sai sai za ka ga mutum rigar a yage ya yi gaskiyar kura a wulakance amma wallahi ya fi cikin mutanen duniya ba da sau da aka yan uwa mu gyara ba magana cewa wani dan boko kana ko mene ne ne ne ai dama ta sau shi tsufai ba ta ya gaggen kaya ba ba cin ganyen bishiya ba ba cin bawon kajewa ba ba hawa keke ba ne da yawo da tsifa duka ba wannan ba a'a in ka ga dama kullum ka ci talle-talle na halal amma ka ci ba komai in dai na nan ne kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq kul hiya lil ladina amanu ayat allah kayan adon da kake gani da motocin nan da rigunan nan da kajin nan da kake gani da da da da dawisun nan da kake gani dukkan Allah ke na mu'minai ne na mu'minai saboda haka abin da ya ce nema in zama halal sannan aikin ka kuma ya kyau kar ka zama a bakin Musa a zuciyar Fir'auna saboda idan mutum ya zama a zahirinsa kana ganin kamar dan boko ne a can cikin zuciyar sai ba matsala sai a iya samun ma shugaban ƙasa sufi za a iya samun gwamna sufi za a iya samun kuma shi sufi din nan ba kar ka ɗauka wai dole sai mutum yana ɗari ne kurum zai iya zama in dai gyara zuciya zuciya ta gyaru suna yin waka sun tuba suna cewa laysa tasawwufu lubsu sawbi tarhaquhu wala buka'uka ingannal mugannuna wala siyahu wala raktu wala qarabu wala tagadu ka an tasutta majnuna bal tasawwuf an tasawwu bila qadari wa tadawul haqqa wal qur'an wa dina tubanci ka tsarkake babu gurbata ba ke ta zama ne kalkul waje ko mukaddare sau shine tasawwuf ba ka jin haushin kowa ba ka damu da kowa waɗanda suke damuwa da kai ma ba ka damu da baka ma san Allah ya yi su ba sannan ka bi alqur'ani ka bi sunnan annabi wanda ya kula da alqur'ani da sunna shine sufi na gaskiya wallahi bin qur'ani da sunna shine tasawuf ma'anan sufanci gyaran zuciya tsarki mutum ba ruwan shi da komai sai abinda Allah da annabi suka shi ne ake ce sufanci ba na saboda ka dan boko in yi qur'ani da sunna zai zama sufi amma mutum ya zo koma daji ya koma ya shiga cikin kogo ya dinga abin nan mai ibadu ta cikin zuciya ba haka aka yi ba mutum biyu yan uwa suka shiga cikin daji za su bauta Allah a suka baro garin su suka tafi wani gari sai ya shiga daji sai kuma ya shiga gari sai ya shiga can daji ya hutuwa su yana ta bautan Allah sai kuma ya shiga gari ya zama babban mutum daiman yana fada farki zai yi wani abu sai da wata rana almajirin wancan da ke daji zai shigo gari yake da Allah in ka je ka nemi ina da wani dan uwa na Allah sunan shi wani ka je ka neme shi ka ce na ce ina gaishe shi kuma ya mun addu'a bayan ya mun addu'a kuma ka ce na ce mun nasiha shi ke da yaro ya shigo gari yana ta nema aka ne kwatance ga wani ka ta fara da ya ce wannan ba gidan da shi na aiko wani ba shi na yana da gudun duniya bai san irin waɗannan abubuwa aka ce masa lalle nan ne gidan da ya saurara yace to ina ne da aka ce ai ya jefa da shi kai ina ba wannan bane da kar da ya tsaya da ya dawo ya gaishe ya sha ado ya abin nan ya zo ya zauna yana zama irin sararin da za a yi masa aka kawo zuma da madara aka kawo naman kaji yace ka anya ko shi ne mu ba ta ba gani ba ake ci ba kuma a ce wannan mu zai addu'a dan dai bayan ya kare ya ta je da shi kai yaro zo yawa ne tambayar yawa ne mai zai bara kamar da ya yi ya ma ce ma a gaishe ku ai ma kaza kaza kaza kaza kaza ya ma ce a gaishe ku sai ce bayan nan ba ya ce ya ce ya ce a masa addu'a ba to ka ce na ce ba zan masa addu'a ba sai ya ce duniya zuce kuma ka gaya masa nasiya da zan masa ya rabu da duniya ya rabu da 'yan duniya yaro ran sai ɓaci kamar ya kai duka amma dai ba zai yiwu ba ya fito ran sa ba ce to yace kuma addu'a ba shi kare zan wa addu'a ba duka al'umma annabi zan musu addu'a da ya dawo ya samu shehin sai ce yaya kun haɗu yace kwarai ya tawo kallon mun haɗu ran sa ba ce da yace ya haka yace ai na ce maka addu'a ya ce yace al'umma annabi duka jiwa kuma ya ce wani nasiha da yake maka wai wai wai yace fata mana sai ya ce wai wai maka nasiha wai wai ka alhali wa ƙarshen gida mai gida fa kaza kaza kaza yace kai ne wani ya ce wa ida ma ka tare duniya wai a zuciyarka wallahi shehin yana cikin gida sai ni ke sai ce wallahi dan uwana ya gaskiya sai ce wallahi wannan gidan da kake gani da wallahi ba ko da zuciya ki ni ganin nan da kake cikin wannan gidan nake zo da kake gani muna yace wallahi duniya ce tsaba a zuciya yace wallahi wannan mutumin da kake gani babu komai a zuciyarsa sai Allah kawai da zuciyarsa za ta yi magana da Allah za ta tana cewa to so da ka abun ba ba riga ba ce wallahi akwai mutane da kake ganin yan boko ni kai na akwai waɗanda na sani a haka a zahiri haka a kyakkyawan zakan da Allah ya mun da su yan boko ne kwata kwata rayuwar su ma yan boko ne ba su da wani alaka da wannan abubuwan da kake gani na wani karance karance ko amma suna karanta wurgan mu amma yanda suke abin zai baka mamaki wallahi dabi'un su kaf sai ka tambayi mutum akan wata aya ko hadisi sai ka bai san hadisin ba amma aikin ya dace da aiki da ayoyin da hadisi saboda ta Allah ya mana muwafaqa alhamdulillah
يا ربنا بالسيد المختار ونور رفض المنهار فهب لنا العلوم والمعارف وقنا المرم والعوار يا ربنا بأن ربنا وافتح قلوبنا بخير جما لا قادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماوات بنور أوامه السماوات يا ربنا بدايات الآوي ومن بسر الياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسير سكرك ومن بلاد فريك لنا العدل والجبال فإذا الجنود والجبال وابتعلنا القنود والعيون وسيدنا الأبرار والغيون يا ربنا بسيرنا كريم وسر ورحمة نور الجميل فأعلنا المراد عليهم ولدنا وسلام للنبي وعليه وصحبه والمجد يا رب يا رب يا رب ويا صمد فقم بيت لنا يا واحد الاحد يا بر يا